من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ذاك الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله kuma da 'yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba za mu ci gaba da karatun wani alkur'ani mai tsarki a cikin wannan sura mai albarka suratun nahali yau za mu tashi aya ta 43 a cikin wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin damar mun ga yadda allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayani akan muhimmancin hijira don ɗaukaka addinin Allah maɗaukakin sarki sannan mun ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya nuna wancan hijiran ana yin ta ne dama in an takura waɗanda suka takura aka hana su yin addini sai su ƙaurace ma wannan gudun sai su je gudun da za su iya yin addini ba tare da tsammama ba sannan Allah maɗaukakin sarki ya mana bayanin ladan da ya tara musu a nan gidan duniya sannan kuma da ranar da ya tanada musu wata kenan gobe kiyama cewa tun a duniya Allah zai ba su daukaka kamar da cewa al'akira ta sayarun laka min al'ula rayuwar karshen ka ita ta muka alheri akan rayuwar ka wata kenan ta farko sannan ya nuna daga cikin sifofin su shi da suna da hakuri saboda an cutar da su kuma sun yi hakurin sannan kuma sun dogara ga ubangijinsu saboda wannan dogaro da ubangiji shine ya ba su daman hakurin sannan kuma shi ya ja musu sakamakon da Allah madaukakin sarki ya ayyana musu to sai yake cewa bismillahir rahmanir rahim wama arsalna min qablika ba mu aiko kafin ka ba kaiwa kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam illa rijalan ba cewa ta kenan mazaje ne nuhi ilaihim muna wahayi zuwa gare su don haka matsalu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamuna duk abinda ba ku sani ba ku tambayi wanda suka sani anan Allah madaukakin sarki yana ba annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri yana kuma ba sai wato kenan bayani cewa kafin shi bai aiko waɗansu mutane wato kenan ba a cikin bai aiko a cikin jama'a ba face mazaje wanda shi Allah maɗaukakin sarki yake musu wa kenan wahayi wannan aya sababin saukanta ta sauka akan wasu mushrikai na makka da suke cewa ba su yadda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bane kuma ba su yadda cewa Allah maɗaukakin sarki ne ya aiko shi ba abinda suke faɗa shine Allahu a'azama min an yakuna rasulahu basharan Allah maɗaukakin sarki ya fi ƙarfin a ce wai wanda zai aiko sai rasa wanda zai aiko sai mutum don haka yanzu abinda suke tunani shine wato kenan tun da allah ne zai aiko to mala'ika zai aiko amma ba mutum ba saboda haka sai wannan aya wato kenan sai ta sauka suka ce fahalla ba asa ilaina malaka menene dalilin da sa allah maɗaukakin sarki bai aiko mana da mala'ika ba faradallahu ta'ala alaihim shine sai Allah madaukakin sarki ya musu raddi bi qawlihi da fadin sa da yake cewa wa ma arsalna min qablik ba mu taba aikowa kafin ka kai Muhammadu ba ila al-ummil madiya zuwa ga al'ummomi wanda suka gabata illa rijalan face mazaje adamiyina ƴaƴan adam mana ba taba aikowa mala'ika ba dama can don haka ba kanka za a fara aikowa mala'ika ba yawwa kuma idan muka yi nazari za mu kama babu hankali a cikin abin din nasu a ce wai mala'ika za a aiko saboda shi manzo da za a aiko kullum ana aiko shi ne ba wai don idan da sako kadai ba a'a don ɗabbaka sakon kun fahimta zai zo ya koyar ma mutane ce ga yadda Allah ya ce kuma ya aikata a aiwace kuma li an ya kuna kudu watan don ya zama wato kenan shi kansa abin koyi ne da wa za a yi koyi da manzo ko wa in tudi huta ta ne ko yawa Allah ce kun kuma sada'a za ku shirya sannan sai ya ce abinda manzo ya zo muku da shi ko ku zuhu abinda kuma yana hane ku a kansa fantahu don haka sai yake cewa kuma ku koyi da shi to yanzu misali sai Allah ya biya su sai aka ce da wuri a ko mala'ika na farko dai kasan su laya suna laha ma amara ko su ba sa sabo halittar su jibilli ce naturally su ba sa saba wa Allah madaukakin sarki to sai aka ce su zo su kuma su za mu koyi da su ya kake tsammani su ba duk wanda ya shafa a cikin su shafi shi za a yi mu kuma halittar mu Allah madaukakin sarki ya ba mu wata dama inna hadainahu sabila saboda duk lokacin da kai sako mala'ika ya ganka ya ne sai ya shafe ka rayuwar mu za ta tafi tare da su su suna bauta wa Allah tun safe har mangarba ba sa ci ba sa sha kuma da su za mu koyi zai yi tun safe har mangarba kuma har washe ga cikin daren ma har washe gari ba bacci suke yi ba ba sa kuma aure kuma su za mu koyi da su namiji ta zama namijinsa mace ta zama matanta haka za rayuwa za ta yi kaga kenan batun cewa a aiko mala'ika ya zama shine abin koyi ba zai yiwu ba yawwa don haka allah maɗaukaki sarki yana aikowa ba wai saƙon kawai a zo a faɗa ne ba a a a ɗabbaka shi aikace don haka shi yasa da aka tambaye na na aisha allah maɗauki sarki yadda da ita shi ke cewa ya ne halayen annabi sa sai kana kurkuhul qur'an halin sa qur'ani ne ma'ana yana ɗabbaka qur'ani a rayuwarsa idan ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga alqur'ani a raye don duk inda ya karkata to haka alqur'ani kace a karkata duk inda ya aikata haka alqur'ani yace a karkata Allah madaukakin sarki ya shaide shi cewa ma yanzu qanil hawa in huwa illa wahyun yuha kuma shi din aka ce mai koyi da shi yace sallu kamar ra'aytum wani usalli ku sallah kamar yadda kuke gani ke sallah sannan yace ku alwala kamar yadda kuka gani ke alwala azumi kamar yadda nake yin azumi da zakka ko menene na rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mai koyi da shi haka aka ce mai koyi da shi don haka ba zai aiko mala'ika ba kuma mai wannan wannan kenan sannan na biyu da Allah madaukakin sarki yace ma arsalna min qablika illa rijalan ba mu aiko kafin ka ba ya Muhammad face mazaje kenan ba mata ko babu mata ba a taba aikowa annabiya mace ba balle manzo mace mai salisali gina cewa wala nabiya unsa kattu yushtaba au abdin au zu'ahadin kablan na ba ba a taba samun annabi mace da aka taba aikowa ba ba a taba samun annabi bawa ba wanda aka aiko shi yana bawa a ce Allah ya masa wahayi shine manzon mutane a auzu a hatin kamlin na ba ko kuma wanda yake da wani musifa kamar ta kuturta kamar gurguntaka ko makanta ko shamajika haka dai da yake halfway kuma kafin annabci ya same shi yana da wannan yayin kuma annabci ya zo ya same shi a cikin wannan ba a yi amma in yana annabinsa tunda akwai abin da ake kira jawaz a aradul bashariya duk abin da ka iya faruwa dan adam zai iya samun sa to zai iya faruwa kamar yadda yaqubu alaihi salatu wassalam ya makance saboda bakin cikin rabuwa da ɗansa amma kafin ya makancin aka ba shi annabci yau ba taba ba wa mutum mukafu annabci ba ko kuturu ko gurgu ko kuma wanda yake da wani wato kenan natural defect ne ake cewa kuma ne ake kiransa incapacitation ko ake kiransu delinquent yana da natural delinquency ba shi da shi duk wanda kaga annabi an sanar da shi annabi to ya kan zama annabi ne wata kenan lafiyayye kuma namiji kuma ba mace ba duk da cewa daga cikin magabata akwai wanda suke ganin cewa ba laifi a ce an samu annabi ya mace irin su abul ash'ar shugaban tauhidi tauhidin ash'ariya akwai tauhidi na ash'ariya ko wanda suka takaita sifofin Allah madaukakin sarki guda 20 din nan da muke karanta a cikin kawaidi da sauransu ko kuma abin nan halin masairi daga an kawo sifofin Allah guda 20 ko alwujudu alqidamu albaqa'u wannan mazhaban tauhidi ana kiranta ash'ariya shugaban su ta ana kiransa abul abul hasan al-ash'ari ko yana daga cewa da suke ganin cewa ba laifi za a iya cewa mace annabi za a samu mace annabiya ko kuma irin so ibn hazam az-zahiri almajirin dawud zahiri wanda su da suka rawaja mazhabar zahiriya yana ganin hakan nan wasu suna kawo su hikayoyi cewa imam al-qurtubi ma yana ga kan babu abin a wani daga cikin maganganunsa da sauransu cewa ba ma ke za a iya samun annabi mace amma menene dalilin su suka ce dalilin su shine Allah madaukakin sarki ya yi wahayi a wasu daga cikin mata ko Allah madaukakin sarki ya yi wahayi a mace annana maryam ce ya maryam uqditi li rabbiki wasjidi warqi raki ma rakina Allah madaukakin sarki ce wa auhayna ila ummi musa an yardihi kaga wannan duka wato kenan dalilai ne ko asiya matar fir'auna wadda ta reni annabi musa da sauransu ka gani ga allah wadda kuma zai dangane da maryam ya ce wasu tafaki ala nisa ila alamin gaba daya da sauransu don haka babu laifi a ce an samu annabi ya mace amma in ka diba za ka ga jamhur na malamai sun tafi akan ba haka bane wannan hujjojin da suka kawo din ba za ta tsaya akan makyangyamar ta har ta dauki wannan nauyin da aka dora mata din ba saboda ai wahayi inda dan wahayi ne ba lalle ne a annabi kada ake wahayi ba ko yauwa Allah wadda kuka ya yi wahayi a gudan zuma ma to gudan zuma ta zama annabi ake nuko ta wata zama manzo Allah wadda kuka ya yi wahayi a ƙasa to ƙasa ta zama abin nan wasu ba su ce a'a idan mala'ika ya yi magana da su to shi kenan sai ya nuna annabci kenan sai malamai suka ce a'a ba sharaɗi ne dan mala'ika ya yi magana da mutum ya zama annabi ba so da ya tabbata cikin hadisi wani mutum ya je ziyara wani gari wurin abokinsa na mutunci yana dawowa sai mala'ika ya zauta da shakan hanya ina ka je ka yace na je gari kaza ne me ka je ziyara amma me dalilin ziyara ta ka je ga manda ne ko kuma roƙo da menene da roƙon iri mai ake kira gaisuwa da roƙon iri gwamnati a'a na jin tsakanin da Allah ne kawai da nisa da zumunci sai ce to ni mala'ika ne Allah madaukakin sarki ce tun da kayi wannan dan Allah ne Allah madaukakin sarki ya yarda da kai yanzu ba mala'ika ya magana da shi ba ya nuna wani mutumin annabi ne ba annabi bane sannan mala'ika jibrilu ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam tare da mutane ya karantar da su ya ce ya ce ya rasulullahi menene ba ni labari menene musulunci ya gaya masa ba ni labari menene imani ya gaya masa ba ni labari menene ihsani ya gaya masa gaya mana da za a yi tashin alkiyama ya kasa gaya masa ko to ai duk waɗanda da suke gurin na farko sun gan shi kuma sun ji maganarsa da sauransu da na karshe ce fa inahu jibril atakum kaga kenan ba guna ya zo ba atakum yu'allimukum dinakum to dusu sayyidina Umar da suke gudu sai a ce su annabawa ne yau saboda magana da mala'ika zai yi da mace ba zai nuna ita annabiya bace ko wahayi da za a yi ma mace ba zai nuna cewa ita annabiya bace ko kuma ɗaukaka ta da zai yace istafaki ala nisa'il alamina wannan har yanzu ba zai la tuquma ala sakin zai zama cewa wai mace za ta iya zama annabiya fadalan min an ta kuna rasuliya ba za ta zama annabiya ba ballanta na ma wato kidan ta zama rasuliya don haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam a ba mu taba aikowa ma asna min qablika illa rijala ba mu taba aikowa kafin ka bafface wato kenan mazaje su wayannan mazajen yuha ilaihim Allah maɗaukakin sarki yana musu wahayi ko nuha ilaihim in ji Allah ya ce muna musu wahayi kenan wahayi da aka yi musu wato kenan wahayi na ida sako idan an yi wa annabi wahayi na ya amfani da matsala shi shi kadai ya zama annabi in an yi masa wahayi aka ce ya tashi ya isar da sako ya zama mai manzo sannan kuma idan aka aiko manzo da sako bayan ya tafi annabin da yake lokacin zai iya daukan wannan sakon ya ci gaba da raboja shi yau shi dai fasinali ne ba za a yi masa wahayin ya je ya rawaje sako ba amma zai iya hakkinsa ne ya zama ya ci gaba da tuttuɗa abinda manzo ya zo da shi bayan wato kenan manzon ya ya kauce haka Allah madaukakin sarki ce nuhi ilahi muna musu wahayi kenan yanzu mutanen maka ba su da hujja kenan ko me yasa ba za a aiko mala'ika ba to in aiko mala'ika ya za ku iya da mala'ika mala'ika za ka saban Allah a gabansa ta kisa a shafe ka Allah ya ce yau mai ronar mala'ikata la bushira yau mai zullin mujrimina in dai kaga mala'ika to nan ta riga ta kare kenan ko yau saboda haka ba zai zama mala'ika ba ba zai kuma zama mace ba sai dai namiji namijin kuma kamar yana muka faɗa Allah mai alsalam asalin misali ke ce wala nabiyyu kun sa kaddu yushtaba au abdin au zu ahatin qablan naba ba za a taɓa samun mace annabiya ba ko bawa ba ko kuma wato kenan wanda ya shiga cikin wani musifa kafin wato kenan annabci din to kuma mutanen maka Allah ce fasalu ahlul zikri ku je ku tambayi ahlul zikr wanda suke ma'abota wato kenan zikir menene zikir kam ko littafin da aka saukar mana ma'ana Allah ya ce wal qur'ani bi zikr ko bal atainahum bi zikrihim wa hum an zikrihim ma'uriduna zikr anan yana nufin alqur'ani wasu ma dan haka wasu malamai suka ce kenan in an ce ku je ku tambayi ahlul zikir ana nufin ahlul kitabai ne yahudu da nasara ku je ku tambayi ko mutanen maka ai ku ba ku da littafi ko ku je ku tambayi yahudu da nasara ku ne aka aiko muku manzo ne annabi Musa da aka aiko muku ka mala'ika ne ko mace ne za su za su ba ku labarin cewa annabi abin ne ku tambayi nasara annabi da aka aiko muku menene mala'ika ne ko mace ne za su ce muku a'a annabi ne mutum namiji ko saboda haka du to a tarihin annabawa kun taba jin cewa an aiko wato kenan annabi ya mace ko kuma mala'ika ya zo gurin mutane ce a'a to ba zai yiwu a aiko ku mutanen maka yanzu a aiko muku mala'ika ba saboda ba daban kuke ba bambanci wannan to don haka Allah ce ku tambaye su amma wasu malamai suka ce fasalu ahla zikri ana nufi wato kiran ku tambayi malaman addinin musulunci malaman addinin musulunci sune ahla zikr don sune Allah madaukakin sarki ya ce atainahum bi zikrihim mun ba su wato kiran daukaka sune kuma wanda suka karbi daukakar ba wanda suka kauce wa wato kiran daukakar ba wasu malamai suka ce ahla zikri ana nufin wato kiran masu ilimi ilimi na addini ilimi na addini wanda su ne za a tambaye su mas'ala da ta shafi addini kuma su faɗe ta tsakaninsu da Allah ga yadda Allah yake nufi da wannan ga yadda Allah sa yake nufi da wannan gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki ya fahimtar da su wasu suka ce a'a wannan duk da cewa ta sauka ko biyu akan yahudu nasara ko kuma akan malaman addini hukuncin tafa ya ja bazarsa ya shiga ko ina kamar inna mal amalu bin niyyati wannan ayat take fasalu ahla zikri din ko duk abinda baka san yanda yake baka tambayi wanda ya san shi kawai a takeice ko ma menene ka tambaya kar kai abu da jahilci wata rana a Bauchi an taba yi wani malami yana karantar da mutane islamiya a yara yace duk abinda mutum bai sani ba ya tambaya ya tambaya yarinya an sa ta yin abinci manta ta tafi tana abinci tana abinci sai abin ya rikice mata maza maza sai ta tafi islamiyya a guje ta zo ta samu malam akar maka Allah ina girki fa kaza kaza kaza kaza ya zai ce bani minti biyu sai ya shiga gida ya zama ta tana aiki ta ɗaya dakata dakata mene ga aiki nake ke ɗaya dakata in an kaza in ana girki in kaza kaza kaza ya zai ta ce ba sai ai kaza ba sai ya fito ce wata ga yadda saki fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamuna haka matsalar take a gona haka matsalar take a kasuwa haka matsalar take a makaranta haka matsalar take a ira har a tasha har a tasha kuma duk wanda yake ya sani to karka girman kai a wajen tambayansa ko da ɗanka ne na cikinka ko da ɗanka ne na cikinka karka girman kai kuma duk wanda ba zai tambaya ba to zai iya kwaba ko in aka aiki da ka ha ba shi din wa kuma yaushe za mu tambaye shi girman kai sai ya shiga ciki kenan ko yawwa wasu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun tafi tafiya wani guri da suka je sai ɗaya daga cikin su a dare mai tsanyi irin wanda jaura ta ake tsammanin jaura ta wuce sai mafarki janaba sai ta same shi sai yanzu ya za a yi ba zan iya misalwa ba suka ce a ai dole ko wallahi ka yi wanka da ruwan sanyi shi kuma yana tsoron kare ya sallah da ba da ruwan sanyi ba ai ba kwana ba da abin nan ba to ba ruwa kuma sai na sanyi yana son ya sallah to da ka sai ya bura ya fara sai makyarkita makyarkita karkace mai ya fadi ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qataluhu qatalahumullah bayan sun dawo su ga masa wanda suka bashi wannan fata sun kashe shi Allah wadda da su eh afala yasaluna mi yasa barasi tambaya ba fa inna shifa'al iyi as-su'al eh maganin wato kenan ka rasa ansa shine ka an ce al-iyu shine speechlessness speechlessness ya zama ka rasa abinda zaka faɗa saboda baka da abinda zaka faɗa to maganin wannan shine tambaya in dai baka san abuwa to kaje kai tambaya Allah ya ce fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun don haka ku je ku tambayi wanda suke da ilimi akan kowace irin matsala a rayuwar duniyar nan ko menene kar ka girman kai kar ka jahilci kar ka kokolwar ka ta rufe a a je ka tambaya ko da za a maka yana ce da an gaya maka yanzu an wuce wannan layin ko me yasa aka ce a makaranta wanda yake kokarin kwatantawa ya fi saurin koya saboda in ya faɗa ba daidai ba ko turanci ake karantarwa ko larabci in ya kwakwa larabcinsa ko turancinsa bai yi daidai ba sai a masa dariya sai ce ga yadda ake faɗa to ya dai san wannan an wuce wannan layin ko gobe ma kuma zai kwakwa za a gyara masa amma wanda ya kame ya shiru fa kaga shi yana tare da wato kenan rashin iyawarsa to saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa fasalu ahla dhikri ku tambayi wato kenan ma'abota wato kenan ilimi akan mas'ala don kar ku yi ta ajahice in kuntum la ta'lamuna in dai ba ku da wato kenan sani akai yukbirunakum za su ba ku labari duk wanda yake da masaniya in ka tambaye shi zai ta mai ilimi ma sha'awa yake a tambaye shi ya faɗa ko ba haka ba saboda ai gwargwadon yadda yake ba da iliminsa gwargwadon da iliminsa yake karuwa wanda ya koma gefe baya karantarwa gwargwadon yadda ya yi shuru gwargwadon da karatunsa zai duka tafiya annabi sa sace ta ahadu hadal qur'an fa wallazi nafsi bi yadihi go lahu ashaddu tafallutan mimme eh min min al-ibn wannan alqur'ani ku duka yawan maimaita shi kuna yawan karanta shi Allah ya fara kuma faucewa a guje idan raƙumi ya razana in yi haka ka kamo shi ba abin so da abin da ka haddace na alkur'ani ka yi watsi da shi in ya fauce haka allah sai ka sha wahala ka taro shi sai ka sha wahala malamin mu a kano ilimi yake barwa tun safe har dare amma wallahi wani lokaci sai ce ya rufe makaranta na wata biyu manya-manyan ɗalibai jafar mahmud yana daga cikin ɗalibansa wallahi yana daga cikin ɗalibansa wanda muka karatu a gurin layaka sun dan kauce sun tafi madina muka zo muka zauna a nan makarantar to irin wani lokaci sai ce muku ga dalibai da manya-manyan littattafai sai ce a rufe makaranta na wata biyu sai ku rasa biye dalili sai zo kuma masallaci ya zama sakin haka tun safi har mangariba wallahi tilawa yake gyarawa tilawa saboda ya riga ya haddace kuma wani lokaci saboda shigulgulan wa'annan yakan samu karancin lokacin tilawa Allah sai ya rufe makarantar sai ya zo shi sai ya gyara ta sai ce to ashe kenan a dawo makaranta a ci gaba da karatu yawwa saboda haka maimaitawa yana daga cikin abin da yake taimaka bi tikrar ya alimul himar ko Allah ce fasalu ahlal zikri lalle ku tambayi wa kenan wanda suke masana in kuntum la ta'lamuna in dai har ku ba ku da masani babu ku da masaniya yukbirunakum za su ba ku labari anna jami'al anbiya'i kanu basharan duk annabawan da Allah madaukakin sarki ya aiko wato kenan mutane ne yana nufin wato kenan mutane ne in kuntum la ta'lamuna kenan to muje bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah madaukakin sarki yake cewa bil bayyinati waz zubur mun aiko su su waɗannan manzanni da muka aiko musu muka musu wahayi mun aiko su bil bayyinati da hujjoji bayyanannu saboda musulunci kullun yana tafiya a fili ne babu magana abu a dukunkune zahirin abu yake yake tafiya a kansa annabi sayyidina umar yake cewa umirna an nahkum bi zawahir wallahu yatawalla sawair shi yasa wani lokaci idan malamai suna ta boyewa su hikimomi da darajoji da daukaka da mai ta ce a ba haka bane menene zahirin gaskiyar lamari me Allah ya ce annan sai ya fada sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ya kwaso bil bayyinati da hujjoji wanda suke bayyananu wa zubur ay wal kutub littattafai da aka yi musu wahayi na umurce umurce da hane-hane Allah madaukakin sarki wato kenan ya aiko su da wannan in ka lura za ka ga akwai ɗan takadimi da ta'akiri tsakanin wa'annan ayar da ta zo ta bayan ta asalin abin kamar shi sai ka ce shine wa ma arsalna min qablika illa rijalin nuhi ilaihim bil bayyinati waz zikri fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamuna mun fahimci wannan kama akwai takadimi da kuma ta'akiri wannan yana daga cikin balagan alqur'ani Allah madaukakin sarki ya aiko su bi bayyinati waz zikr sai ce wa anzalna dhikra ko wa anzalna ilayka dhikra sannan mun saukar maka da azzikr ya sake maimaita zikir anan zikir anan shine me alqur'ani yawa mun saukar wal qur'ani zikr Allah madaukakin sarki ce ya Muhammadu mun aiko maka da azzikr shine wato kenan alqur'ani me yasa muka aiko maka da shi litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim don kai ma mutanen bayanin abin da aka saukar musu din qur'ani aka saukar musu ko amma Allah maɗaukakin sarki ce ya ma mutane bayani don haka almas'ul na farko na bayanin alkur'ani da wato kenan tafsirin alkur'ani cewa aya kaza kaza take nufi aya kaza kaza take nufi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don gashi ballo ballo qur'ani ya nuna kulli tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim don haka yafi kowa sanin fasaran alkur'ani idan Allah maɗaukakin sarki ya ce sun ma'ati musiyama ilallai ku cika azumi zuwa dare to menene daren sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mana idza garabati shamsu idza idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa garabati shamsu faqad aftara ta'im idan dare ya bullo ta nan rana ta bada baya ta nan kaskon rana ya faɗi to mai azumi ko ya sha ko bai sha ba ya ga ya ibdar fagan abtar sa'i sannan yake ta ku gaggauta yin bude baki kenan ashe yanzu ma'ana sun ma'atin musiyama ila layl shine sun ma'atin musiyama ila gurubi shams ila gurubi kursi shams da kaskon rana ya faɗi hakan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi idan Allah madaukakin sarki ya ce ya ce wakulu washirabu hatta ya tabayyana da kuma alkaitul abidin min alkaitul aswadi min alfajar ko adi bin hatim da'i zai kawo bakin zare da farin zare ya sa a karkashin filonsa in ya kwanta cikin dare in ya tura bai ga gane ka kasa gane daki ba fitilla wane ne farin zare wane ne bakin zare bai gane ba kuma Allah ya ce ku ta ce ku ta sha hatta ya tabayyana lakum al-qaidul abyad min al-qaidil aswad in dai baka tantance wannan shine farin zare wannan farin bakin zare ba to zaka iya cin abinci haka Qur'ani ya faɗa a zahiri go yawwa saboda Adi bin Hatim dade bai ankara ya gane fari da baki ba sai da rana ta fito ya ce ya rasulullahi ga shi ba abin da ya faru da ne sai ce ta lalle kana da babban falo kam ai alfijir ake nufi to kaga idan da sassa ya fassara shi da alfijiri to kaga wannan ita ce fassara wadda take best fassara haka ne sauraka jibril yake zuwa cikin ramadana ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam anan alqur'ani shi kuma ya karantar da mutane ma'anan alqur'ani don haka shine malami na tafsiri number one malaman tafsiri number two su ne sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka zauna tare da shi za su ce ga abin da aya take nufi shi kenan an riga an gama saboda sun koyi fassara daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi train din su ya tabbatar da su har ma ya bigi kirjin wa'ansu daga cikin su ce Allah madaukakin zai ke fusa ka fahimtar da su wato kenan tawilin alqur'ani kuma su da kansu a rayuwarsu ba su kasance suna yin abubuwa da ka ba idan wata matsala ta zo ta mutum ya kasa ganewa matsala kaza sai ya ce aje a tambayewa ne la'alla yana da nasi daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam mun bai ci wannan don haka su ne best malaman tafsiri na biyu na uku su ne yawa tabi'ansu wanda kuma su kuma suka koya musu to shi sa idan mutane suna son su soki addinin musulunci su rusa shi abu na farko da za su yi shine sai su nemi a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suwaye suka fi yawan riwayan hadisi za a ce maka na Aisha a ce maka Anas dan Maliki a ce maka Abu Huraira ba su ne akan gaba ba sai su kawo shubuha su soki Abu Huraira su soki Anas dan Maliki su soki nana Aisha to duk sun soke hadisan su kenan da zarar an tabbatar muku an samu wata aqida cewa Anas bin Malik ba mutumin kirki bane to fa duk ruwayarsa ta rushe Abu Huraira ba mutumin kirki bane to fa duk ruwayarsa ta rushe Aisha radiyallahu anha ba mutumiyar kirki bace to fa duk ruwayarsa ta rushe da zaran ka rusa ruwayan wa'annan abubuwa uku to ka rusa musulunci shi yasa har kwanan gobe suke kafewa ku duba rikicin da aka yi da Abdul Jabbar akan Anas bin Malik kokarin sa duk sai ya nuna mutane Anas bin Malik ba mutumin kirki bane duk ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo don ya rusa wa mutane cewa ana zuwa mutum kirki in ya haka bai ya gurgunta addinin musulunci ya gurgunta addinin musulunci ballantana su abu huraira irin sacrifice din da bawan Allah nan ya har faduwa yake yi ya suma saboda bayya so ya bar gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kar a faɗi wata magana ta hadisi bai abin nan ba kuma yana yana rubuta da sauransu to su kuma sun karanta da tabi'ai sun karanta irin su muqatil irin su mujahid irin su abin nan abdullahi bin mubarak da sauransu to wa'annan su ne malaman tafsiri wanda in ana neman tafsiri dole sai an koma zuwa gare su a ji wato kenan kenan jigo to hakan na abin yake tafiya har aka zo lokacin da su ibn jarir at-tabari suka fara rubuta shi saboda na gaba shine malamin tafsiri na farko da ya rubuta tafsiri aka yi dokumentin ɗinsa aka ajiye ma mutane sannan su ibnu waye suka biyo su ibnu karsu zuwa suka da sauransu har su imam al-qurtubi da sauransu har aka zo zamanin mu nan ne yanzu irin su abdulrahman sa'adi irin su shankiti da sauransu to wannan shine chain din narration na wato kenan yanda ya kamata a ce an bi hanya mai kyau wajen fassara alkur'ani Allah madaukakin sarki yake cewa ba annabi sallallahu alaihi wasallama mun saukar maka da alkur'ani don kama mutane bayani to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam baya duniya wa zai ma mutane bayani sai waɗanda suka ɗauko wannan chain of narration din tun daga dabi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa bakin sahabbai zuwa tabi'ai tabi'i tabi'ina har ya zuwa kan yanzu din nan da muke ciki haka kuma abin zai dinga tafiya zai dinga tafiya wannan silsila ce wadda take mai albarka wanda yake duk wanda yake tare da su ba zai zama shaki ba duk wanda yake tare da su ba zai zama saboda zai ji abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa zai kuma wato kenan rabota da wannan ba zai zama wato kenan mutane ne hum qaumun ko la yashqa jalisuhum mutane ne wanda yake wanda yake tare da su wato kenan ba zai taba zama wato kenan shiki a rayuwa ba sai dai in ya in ya bar su to saboda ka Allah maɗaukakin sarki yake cewa na saukar maka da alqur'ani dan kai ma mutane bayani shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ballighu anni walau aya wa haddisu an bani isra'ila wala haraja ko yawwa da haka yace abinda kuka ji da gare ni ko isa ya wani hadisi yake cewa nadara Allahu ru'an sami'a maqalati fa wa'aha wa addaha kama sami'aha Allah yayi albarka a duk mutumin da ya ji magana ta ya kiyaye ta ya isar da ita kamar yadda ya ji faruba hamil fiqhin ila man huwa aqahu minhu sau da yawa sai ka ga mutum yana dakon fiqhu yana dakon ilimi amma basirarsa bata kai fahimci wannan ba amma ya kai ma wani ce gashi sai ce oke ayya ai kaza ne sai ya kai ga wanda yake ya fi shi wato gidan fahimta Allah madaukakin sarki yake cewa wala allahu ya tafakkaruna don su yi tintintini akan wato kenan lamarin su da ka mun saukar maka littafi ka zo ka masa bayani za Allah za su yi tintintini akan yadda rayuwarsu suke su gyara ta ta koma yadda za ta dace da littafin Allah madaukakin sarki to mu je malam أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون Allah madaukaki zargi ya ce afa amina alladhina kafaru aw afa amina alladhina makaru sayyiati shin wa'anda suke makirci da mummunan aiki wato kenan ko sun aminta ne a cikin rayuwarsu hankalinsu a kwance cewa an yaksifa bihim an yaksifa Allahu bihim al-ardh ai ma'ana Allah yaksifa Allahu bihim al-ardh Allah ba zai sa kasa ta kife wato kenan da su ba mutum an gaya masa gaskiya ga yadda Allah ya ce ga yadda annabi sai bai damu ba yana harkar gabansa wai wannan mutumin yana da amana ne cewa Allah madaukakin sarki ba zai sa kasa ta kife da shi ba Hmm? in Allah ya gada ba zai iya ko ina dan karuna ba kasa ta kife da shi ba ba ka samna bihi wa bidarihi al-ard Allah madaukakin sarki ya sa kasa ta kife da shi da duk a cakwarsa gaba da duk sun tafi kuma dan karuna har ya zuwa yanzu nan nitsewa yake wallahi har ya zuwa yanzu nan da muke cikin Allah nitsewa yake a cikin a cikin wato kenan azaba a cikin azaba kasa yake kasa yake kasa yake sai ranar tashin alkiyama akwai wani mutum da ya shiga irin ta kamala yana taka mutane yana ninkafo saboda tsananin girman kai sai kasa ta bude kawai sai ya shige ciki Allah madaukakin sarki ya kifar da shi Allah madaukakin sarki ya kifar da shi to wai idan mutum yana sabon Allah wannan abu ne mai sauki Allah maɗaukakin sarki ba zai iya kama shi ba aka yake tunani to tarkunan Allah yana da yawa ba sai lallai kefe kasa ba Allah maɗaukakin sarki zai iya kama ka ta kowace irin hanya akwai wani security agent da ya takura wa ikwanil musulmuna a ƙasar misar a lokacin jamal abdul nasir sai mota ta yi hatsari da shi ya takura wa 'yan ikwanil musulmuna a wani lokacin mota ta hatsari da shi sai wani karfe ya shiga nan dinsa aka kai shi asibiti aka ce likitoci suka zanna aka tara kwararrun likitoci kwararrun likitoci suka ce in an zare zai mutu automatically ana zarewa yana mutuwa in an bari kuma ba zai rayu ba to za ka rayu da rodi a cikin ɗan gare karfe ya nitsa cikin kwakwalwa gashi dai yanzu ana zaune a kansa gashi yanzu ana zaune a kansa ka gani dan ya kuwa suka ce to ka gani irin ta duk abin da yake kokari shine sai ya rusa da'awar ikwanul muslimuna a wancan lokacin lokacin Jamal Abdul Nasir to kaga Allah yana iya kama mutum ta ko ina zai da ke shin wai amina alladhina makaru sayyiati ay alladhina makaru bisayyiati wanda suka yi makirci suke makirci bisayyati da mummunan aiki da mugunya mummunan nufi wai sun aminta ni cewa ai yaksifa Allahu bihim al-arda ai ma'ana Allah yaksifa bihim al Allah ba zai sa kasa ta kibe da su ba ai bai kamata wato kenan su yi wannan tunanin ba ko zara ka bai kamata wato kenan su yi irin wannan tunanin ba Allah madaukakin sarki zai iya ko kuma aw yatihumul azabu min haythu la yash'uruna ko ko ba su tunanin cewa azaba ba za ta iya zuwa musu ba wato kenan ta inda ba su tsammani kamar yanzu wannan mutumi ai kaga abin ya kama shi ta inda baya tsammani abin ya kama shi ta inda baya tsammani kamar wayannan mutanen annabi lutu alaihi salatu wassalam Allah ba da kuke sarki ya kama su ta inda ba su tsammani ba ma kife ba kasar aka yi ba ko yawa wani abu da ban aka kama su wato kenan da shi haka duk wanda ya zama aikinsa shine ya takura ma masu addini don ya hana addinin ci gaba to sai Allah maɗaukakin sarki ya kama shi ko da nan ko da can sai dai in ya tuba idan kuma kaga an kyale shi to imla'i ne ko ne ake kira imlali ne ko ne eh istidraji istidraji ne aka an yi masa sakon tala kiwon ragon laye ne ai ta baka tirinya ai ta baka tirinya rana ɗaya sai da koka a dutsa masa to mu ji malam aw ya ta yahumul azabu ko kuma azaba ba za ta iya zuwa musu ba min haisu la yashuruna ta inda wato kenan ba sa tsammani mana azaban Allah za ta iya zuwa ta same su wato kenan ta inda ba sa tsammani wannan aya sura aya lokacin tana magana ɗaya daga cikin da Allah ya kama su mutanen makka da ayar ta sauka a kansu ai kaga ba su tsamana abin da faru da su abin da zai faru da su ba ko mutane 313 sai kuma sun zo su su 50,000 aka kama duk sanadin quraish aka yanka su a wani aya aka kashe su a wani lokacin aka jefa su a cikin kalibi badar kai kaga kamu ne sannan aka zo yakin uhud nan ma aka musu mummunan rauni sannan dai din daga nan dai ba su sake cin nasara ba kuma ba su sake cin nasara ba har sai da ta kai ga bilal ya zo ya hau ɗakin ka'aba lokacin da aka yi aka yi fatahu makka ya hau kan hasumiyar ɗakin ka'aba ya kwalla a matsayinsa na bakar fata ya hau ya kwalla kiran sallar da ba sa so ya kwalla kiran sa wani ɗaya daga cikin yake cewa wallahi tallahi wani ya ji daɗi da ya mutu da bai ga wannan takaicin ba wannan bakin mutum ya hau ɗakin ka'aba eh saboda ga ga gara su mutu ma wannan takaici gara ma mutuwa da akan wannan to kaga Allah madaukakin sarki ya gama su min haizu la yashuru haka suka dauto wanda suka abin nan da karshen ta dole suka hakura suka bi ko yawwa Allah ji kamala ali na mange ce kafirai da sun fahimta bin Muhammadu ya kamata ko an bato nasa ya gabata can ga taura ku huta ku bi annabi ba da kangara ba can yake cewa an ka karkashe an ka karkashe galibinsu galibi wasu sun ka shari'a tamkar ba su gaji kangara ba kaga digi da yawa su an kakkashe su amma kuma waɗansu Allah madaukakin sarki ya sa wato kenan sun samu shari'a tamkar ba su gaji kangara ba don mu jima nan aw yafzahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin Allah madaukakin sarki ya ce to in ba wannan din ba suna da aminta ne cewa awe a kuzahum awe Allah ya kuzahum cewa Allah madaukakin sarki ba zai damke su ba fi takallubihim a wajen kai kawon su su je nan su dawo su je nan su dawo ai fi asfarihim ko tasarrufatihim tafiyoyin da suke idan sun kama hanya za su je Sham la fi quraish ila fi rilta shita'i wa sayf to wannan rihilat da suke a cikin sayf da cikin shita in sun bar makka sun taya ayari za su tafi za zama a kan hanya alaldalar allah ba zai aiko azaba da za ta zo ta gama da su bane ya kama su bi a swari ma cikin tafiye su ko kuma a cikin yawon su da suke a cikin gari ka shiga gida ka fita ko ka je kasuwa ka dawo ko a je gurin mitin a darin nadwa na wato kenan ya za a yi da muhammadu duba su tunanin cewa allah maɗaukakin sarki zai iya cafke su a ɗaya daga cikin waɗannan guraren shi kenan an gama ina almustahzi'una ko me ya faru da su dai ba da su kan zara ma Allah ya musa cikin al'umma aka zare wannan tilak aka jefar aka zare wannan tilak aka jefar aka to wannan ba shi ma da abin ne abin ba za su dauki darasi akan wannan ba to kaga wato kenan bai kamata wato kenan a ce kokolon su ta toshe akan wannan ba to mu je أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو يأخذهم ko kuma ba suna da amana cewa Allah maɗaukakin sarki la ya akuzuhum ba zai kama su ala takawufin akan abin da ake kira at-takawuf ba at-takawuf malaman tafsiri suka ce ai abin da ake nufi at-tanakkus ta hanyar tawaya Allah maɗaukakin sarki ba zai tauye su ba ai wato kenan a tauye dukiyarsu yau kayi nan hasara can kayi can hasara can kayi can kasara sai ka ga dukiyarka ta kankaye kana cikin fafurfufur sai ka ga babban ɗanka kim ya tafi na biyunsa kim ya tafi ta ƙasarsa kim ya tafi komai naka ya ƙare sai ka gaji kayan kijiki ga faɗi abin da ya koma gefe duk saboda adawa da musulunci sai ka kai ma ana tunanin cewa za a ceto ranka wata rasa ne mai ka rasa ba su tsammanin Allah maɗaukakin sarki zai musu wannan a wato kina at-tanaqqus bi amwalihim wa mawashihim wa zararihim da ka gonarsu da 'ya'yansu da dukiyoyinsu da komai da komai Allah maɗaukakin sarki ya sai baka sai musu selective bin judgment wannan a ɗauke shi wacce a ɗauke shi wacce a ɗauke shi sai ka ga yau babu abin sa kaza babu abin sa kaza babu abin sa kaza babu abin sa kaza shekarun baya ko wani mutum a nan nan zaki local government ya aikin haji wani dattijo yar jakarsa sai ta faɗi da ta faɗi dubu zirinsa yana ciki na makka sai sirif sai ya ɗauke sai mai kuɗi ne fa sai wani ya ce masa wannan bawan allah ka bashi kudin sa jihar a din banza yanzu ya tunanin zai sai mota in ya koma da wannan ko boye kudi bawan Allah ya dinga shan wahala ya dinga shan wahala to jama'a dai suna ta tallafa masa da sun ba shi da komai haka aka yi aikin jama'a aka yi dawo yana dawowa ya har hada ya gangada sai sayo sabuwar mota dora kan hanya tana kawo kudi ga nasa suna dama yana da guda uku bayan wata shida ɗaya da ta tashi ta hantsila sai ta zama da mutanen ciki duk da ita dukkan da bayan wata uku a cikin watacin nasa ba ɗaya sai ta sake hantsilawa ita ma kwandem bayan wani wata uku ɗaya da ta tashi tana hantsilawa ana ba shi labari shi ma yana faduwa shi kenan kuma wani sai da gaya masa ya dattijo nan zai yi dawafi ya yi addu'a fa eh aka ce kuma dattijo ya yi addu'a ya yi dawafi ya yi addu'a ubangiji Allah in wani ne ya sace mu kudina Allah ka rama mu kullum ya yi dawafi zai ce Allah in dai sace mu kudin nan aka yi Allah ka rama mu to karshen ta ne haka dai kaga wannan wato kenan ana kinsa tanakus kenan ko Allah maɗaukakin sarki ya tauye shi ta hanyar wato kenan abin amma hassan albasar yake cewa alat takawo din nan shine Allah maɗaukakin sarki zai iya kama su ta hanyar tsoratarwa daga kawfu din ne da muke magana kenan daga kawfu din ne shi kuma kawfu ya ɗauki kashi-kashi Allah maɗaukakin sarki zai iya sa musu tsoro a cikin abin lamarinsu a rusa wannan a rusa wancan sai wa'ancan su ji tsoro ko a ci wannan garin a ci wancan garin sai wa'ancan garin su ji tsoro ko kuma dai Allah madaukakin sarki ya san hanyoyi daban-daban wanda zai kimsa musu wato kenan tsoro a cikin zuciyarsu to saboda haka ba su tsammanin hakan nan alhali wato kenan sun ki karban gaskiya ba su karban ba su tsoron wannan saboda haka Allah madaukakin sarki wato kenan babu abin da bai iya ba ta ba abinda bai iya ba wajen wato kenan daukan fansa an ce sayyidina umar dan kaddabi Allah madaukakin sarki ya dade shi wannan kalma at-takawuf din nan awya ku zahun ala takawuf tana da ma'anoni da yawa kalma ce mai zurfin gaske a cikin larabcin ya hau kan mimbari yace kai ya yan uwana musulmi wane ne da yake da masaniya akan fassarar at-takawuf din nan awya ku zahun ala takawuf eh ya fara saboda haka sai mutane suka yi ciro a cikin masallacin tambaya fiye a masallaci a kan membari ba na sallan jima'a ina son ban har yanzu ban gama ganewa fahimtar wannan abin na ba fasakatar nasu mutane sai suka shiru aka rasa wanda zai fassara ta fakalar shekun min bani huzailin sai aka samu wani dattijo a cikin kabilan banu huzail ɗaya daga cikin wata kabilan laraba sai ya ce hiya lugatuna ya amiral mu'minina wannan takawuf din ba kowane larabawa ne suke amfani da ita ba mu banu huzaili mu ne muke amfani da ita yawwa ana nufin wato kina at takawuf at tanaqus tawaya Allah madaukakin sarki ya dauki hanyar da zai tauye mutum to shine ake nufi da wannan yawwa to ana nan aka ce fakaraja rajulun wani mutum sai ya fita ya tafi wani guri sai ya ji wani mutum ya ce ya fulan ma fa'ala dainuk qala takawwaftuhu bayan Allah ya bashin ka nan ne kan sai ce ai takawwaftuhu ai ma'ana ta na kastuhu na rage bashin bashin da yawa amma na rage na rage na rage wato ke ina rage shi ina rage shi sai aka zo aka faɗa wa sayyidina Umar tabbas abin da ya faɗa nan ko lalle an ji wani mutum yana cewa kaza kaza kaza kaza sai sayyidina Umar ya kira wani tsofan Huzaili yace masa a ta'arifu al-arabu zalika fi ash'arihim wannan kalmar larabci ne tabbas larabawa sun san wannan suna amfani da shi a da can a cikin wato kenan waƙoƙinsu sai ce kwarai da gaske ga wani ma daga cikin mawaƙanmu ko yana cewa ta kawafin rajul minha tamikan kare da kama ta kawafa odin na ba'i ko na ba'atin sufuna sai ya kawo masa baiti a cikin baitittukan waƙoƙin da da can ake a larabci ya kawo kalman ta kawo don haka sai sayidina umar ji kansa ya warware a cikin wannan damuwa fakala sai ke cewa ya ayyuhar nasu ya ku mutane alaikum bi diwani shi'ir jahiliya diwani shi'ir jahiliya waka jahiliyar da na umarce ku kuje ku rika ɗauka kuna karantawa shi fa inna fihi tafsir kitabikum domin a cikinsa akwai tafsirin littafinku littafinku wato kina wa ma'ani kalamikum da ma'anar maganganunku don haka ta shi kuma alkur'ani Allah ya ce qur'anan arabiyya alkur'anan arabiyya zaka shi yasa wani lokaci Abdullahi dan Abbas idan ya zauna zai bada karatu ki masu hadisi su zo za ka kama mutum ɗaruruwa sun shigo ya karanta da su hadisi sai su fita masu alkur'ani su zo in su zo zai kar to duk inda suka yi tambaya akan wani aya suka yi tambaya akan wani aya in yace musu kaza ne sai su sai musu a ta'ariful arabu zalik larabawa a da can sun san wannan kalmar cewa haka ne ma'ananta sai ce musu haka ne sai ya kawo wani baiti a cikin baitin waƙoƙin jahiliya sai istidlali da shi sai istidlali da shi don haka shi ma abdullahi dan abbas yake cewa alaikum bi diwanil arab na hore ku da ku rika karanta diwanin larabci saboda fahimtar diwanin larabci wato kenan yana taimaka ma mutum don haka shi sa kaga shi irin jahiliya shi irin jahiliya nan ba za mu iya watsa da su ba ko saboda mu fahimci littafin Allah madaukakin sarki to mu je malam
أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون الله مدوكاكي زكي يتي أولم يروا shin wai mutanen makka ba su gani ila ma khalaqa Allahu min shay'in zuwa ga abinda Allah madaukakin sarki ya halitta na abubuwa min shay'in ay min ashiya ko yawa ko menene Allah madaukakin sarki ya halitta ba sa tsasi nazari a kansa ne ya tafayya zilaluhu anil yamini wash shama'il zaka ga inuwarsa ya tafayya ay ya tamayal tana karkata wato kenan daga dama wato kenan ta koma hagu kenan ko yawa duk abin da ka gani da safe ka je ka gashi inuwarsa tana ina tana yamma ko mu a nan dai idan kuma wangare ba ta yi kusa fa ina ino za ta koma ta koma gaba menene yake faruwa haka take faruwa ba ku gani idan ka duba mutum mai sayanti sai ce maka haka yana faruwa ne as a result of me haske ko tunda yake duk inda haske yake ala inuwa take idan babu haske to babu inuwa don haka rays of light in sun harka shine sai a samu inuwa ta can gefe in sun koma ta can to amma me yake kawo na farko rays of light din na biyu kuma me yake juya shi daga wannan side din ya koma wancan side din har inuwar ma ta koma daga wannan malamai suka ce akwai alama na cewa ita kanta inuwar tana yi wa Allah madaukakin sarki sujjada ne domin Allah madaukakin sarki baya abu babu babu manufa ko yawa Allah madaukakin sarki ya tsara kenan inuwar komi dutsi mai tsawo inuwarsa tana wa Allah maɗaukakin sarki sujjada bishiya inuwarsa tana wa Allah maɗaukakin sarki sujjada ɗan adam gini da sauransu inda za ta canja direction daga wannan gefen wato kidan ta koma wannan gefen to tana yi ma Allah maɗaukakin sarki sujjada to me yasa ɗan adam wato kinan shi ba zai yi wa Allah maɗaukakin sarki sujjada ba kuma a lokacin da suke sujjada don wahum dakiruna suna masu wato kinan kaskantattu ita inuwa tana Allah sujada a matsayinta na kaskantacciya ta dauki Allah shine ubangiji ita ce baiwa to shi mutum fa me yasa zai taurin kai wato kenan ba zai wa Allah madaukakin sarki sujada ba shine mai yasa ba zai mika wato kenan lamari gaba daya ya koma wato kenan zuwa ga Allah madaukakin sarki ba kaga ya kamata a ce dan adam bai yi taurin kai ba mun fahimci wannan Allah madaukakin sarki ce me yasa alam yaro ila ila ma khalaqa Allah min shay'in da tafayyu zilaluhu anil yamini wa anil sama'i wa anil shama'ili sujjadan anil yamini wash shama'ili sujjadan lillahi wa hum dakirun mu mai janna tama anan shine menene dalilin da sa nan aka ce al yamin aka ce shama'il kaga yamin menene mufrad ne shama'il fa eh shi kuma jam'i ne to akwai rashin balaga a ciki ko kuma babu hakan nan malamai suka ce akwai ainihin balaga a ciki don yana daga cikin al'adar larabawa idan sun zo da abubuwa guda biyu sai ɗaya su masa jam'i ɗaya kuma su bar shi a ifradi suna yin haka a cikin ashahar dinsu shi kuma alkur'ani da yake kur'ani ba laraban littafi ne sai zo da wannan kamar yadda Allah ke cewa katamallahu ala qulubihim sai yake wa ala sam'ihim kaga qulub menene jam'i ne sam'i fa yawa kaga mufrad ne ko kuma inda yake cewa Allah madaukakin zaki yana cewa yakhrujuhum min az-zulumati ila an-nuri me yasa aka ce nan zulumati menene jam'i ne an-nur fa wato kenan mufradi ne saboda haka wannan yana daga cikin adatul arab kuma kuma hakan din a gurin su wato kenan yin hakan kwarewa ne a balaga don haka qur'ani ya zo da shi saboda qur'ani shine balaga number 1 wato kenan wanda ta rikitar da su larabawa kun fahimci wannan to mu je malam to za mu karanta ayi mai sujada Allah rama ya ce za a yi sujada lokaci yayi to la Allah kai mu gobe da alkai gobe za mu tashi akan sujada kowa ya zo da niyyar sujada yawwa ya saboda tunda inuwa tana sujada mu ma sai mu sujada ko ma Allah madaukakin sarki to Allah kai mu gobe abinda muka fada daidai Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu shi abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gana da mu kuskuren Allah ba mu ikon yarawa